منه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا نبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره وقداره العظيم يا همة الشهيد وليتنا بهذا المعدن وتأتي من الرجيم تأتي من هذا الزمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعمل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زد نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وبعث مقام المهموك الذي وأكرم انك لا تمد الميعاد ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اشف عنا العذاب انا مؤمنون وعلى ربك ربنا انك اما يكون ظلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala bayan kwace yau game da garin annabi Muhammadu cewa Allah yana rantsuwa da garin annabi Muhammadu ce garin Makka cewa ba jawabin rantsuwa cewa wa anta hillun bi hadhal balad ya rasulullah kai ne wanda aka halatta ma kai kadai aka baka wasu sa'o'i kai yaki a garin Makka da gare ka da aka kula kuma an kulle ba a ƙara mutuwa duk mutumin da ya yi maka banda kai to dan tura ta dan ka asara duk duniya da musulmi da wanda ba musulmi ba ya halatta ya mai da maka shi da shi don ka yi zan musulunci aka mai da maka musulmi duk mutumin da ya zo maka sai mutum ya zan ya fi shiga ɗan uwan wani idan kuma ga mai wurin tsawani to ba ka ce mishi ƙara sai dai in ya yi to da yin maka da na abin da ya yi saboda ni saboda Allah ya mai da murni tun kayan addinin musulunci to don haka yanzu da addinin musulunci ya kawo sai ka da kamar don haka Allah yana cewa ala hasibu al insani al insanu al kafir wanda abba musulmi ba wanda bai yarda da tsayanta Allah ba wanda bai yarda da akwai controller a kan shi cikin al'amura na yau da kullum ba ya sabo yana sa ran Allah ya ƙarfi alaihi arzikin ba mai iko a kai ne kawai daga duniya sai da tura mai wannan kalma wanda ake wannan kalma da shi wa abun a cikin da kilga shi abun a cikin da kilga duk wani saboda ɗayan da Allah zuwa na wata ala ya mai saboda ɗayan da Allah ya mashi yana aje kirgi bani ba kana yau adiman yana aji kirgi da kafa sai ya tsora kafa sai alaiya kan wannan kirgin sai a samu mutum ɗari ku zaru don su ɗaɗɗaki ƙawace ga wannan jirgin kuma ba su da yawa hatta ya taɓa zaƙar jirgin haffa da kice ce gaba ɗaya wala ya ƙada ruwa an yi za su huka da ko jirgin da ƙawace ba su da yawa saboda ƙarfin da Allah ya ba shi to abin da yake ba wai tsariya ba na tafa ba sai yake ma ƙurai sha ba kuma kun taru ku ɗari ko ka fice kawata ga wanda ɗini. To Muhammad ya ce wai ya an zo lahira Allah ya hafi ashara. Akwai mutum goma sha tara waɗanda za su yi hukunta mutane a wasu nan. To yanzu abin da nika bukata ku bani da mutum sha tara. Ku ku yaƙi da katakka da mutum guda. In na so in mun ha gama da su mutum da aljanna da ɗari gari. to shi da za Allah subhanahu wata'ala ce ai hasabu أي سبب الإنسان شيء أول أشد ينا فعلا الله يقدر عليه عدو ba wani mai iko a kai ne ko nan kumfarin magana alan ya ɗauki mala'ikun wuta alan ya ɗauka irin ‘yan adam ne bai san cewa a nan duniya lokacin da mutanen annabi Nuhu suka huta da Allah ba mala'ika Jibril kadai ya so ya farka da kafar gaba ɗaya sai dai sama da ita sai da suka ji kikirikin sai mala'ika mala'iku suka ji kikirikin da karunsu sannan aka kirkiki sai suka gaba su yi mata shi ne lama ka cewa aljaba'u min jinsin amali yadda suka juyar da duburan mazaje shi ne aka yi musu sakamako da daidai da ɗaya ake sai da aka yi sama da su aka kirkiki kuma يقول يقول كافري yana cewa a halakatu malam na fatar da zuciya da badan mai yawa fi adatu muhammadin a cikin gaba da annabi muhammad
أيحسب أن لم يره أحد ana tibu mai wannan banna shi kuma shi ne abu jahil yana sa ran an lam yarahu ahadu Allah bai gan shi ba shi ma an faɗa a cikin abin da ya fatar faya alamar annahu balle ya san gwargwadon abin da ya fitar na dukiya don cuta addinin Allah wallahu alimu Allah yana sane da karni da gwargwadon abin da ya fitar za a mai sakamako shi ma daidai da aljaza'u min jinsil amali wa annahu la yaktaru bihi Allah bai kula da wannan abin da ya fitar ba
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين alam da Allah wa aini Allah ce Abu Jahl da wannan kalma ya fitar da dukiya mai yawan zarce saboda gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce alam da Allah wa aini shahalan ba mu kai mai idanu guda biyu ba wani lisanan ba mu ka mu arbuta shi lisanan harshe wa shafatan da dumbarun baki guda biyu inna Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta adam ya ba shi idanu guda biyu ya ba shi harshe wanda zai hurci da shi da labba guda biyu za a canja harshe daga kura da wasu abubuwa kaga ɗan adam ko bai da gari abin da bambanta ɗan adam da abin da ba ɗan adam ba daga dabbobi alisan shi ne harshen magana ba harshen magana harshen yin magana kaga harshe ɗan adam shi an rabin mutum na ji wa gari abin da abin man tsakanin dabbar daga hurci wa gari da wadda ba ta hurci shi ne harshe almar ɗan adam ya kamar yana kammala bihi da harshe rashin harshe zai sa ɗan adam mai gawa duk cikar ɗan adam da kamala sai an tsoroce ta ne da harshe da harshe aka ilimi da harshe aka wa'azi da harshe aka magana da harshe aka rabe tsakanin gaskiya da ƙarya in ba banna za a dai da harshe har wani wani har wani da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma wani kuffa anka lisanaka ai kuffa anka hada annabi ya jawo shi da kitabu da karkon yace ma annabi wa inna lam wahaduna bima naqulu wa yazmu za a kama mu ranar lahira da abinda harshe muka faɗi shi yana kallon ya san abinda harshe ka faɗi ba ne kyau ba to in an ce ko za a kama mu da abinda harshe ka faɗi to akwai magana sai annabi ya ce mai sake yanka ummuka halan kai dan wadi ne wa hal yakubbu an-nas ala aqalihim aw ala manharihim wai akwai abin da kike wacce dan adam a ranar alkiyama ce ta haɓa kai ko da ko da tsaya kai illa hasa'il al-mulkin face sai waɗanda halittar su na jere su ba na duk wanda ka gama a wata jahannama harshe ne ya kai shi shi ɗan adam a shi harshe da shadidul haɗari mai tsananin haɗari ne ƙwarai ga ɗan adam don shi ɗan adam yana da harshe bil amali an canza harshe don aiki ya zama na ko da yaushe ba aiki mai lokaci ba a harshe yana da damar da balagan lisani harshe ya kai minal ƙuwati na ƙarfi ya ban ba abin da kan ya shi an amali daga aiki duk da an samu labba guda biyu ga haƙorin sun kakan yi to can yana iya yin abubuwa da harshen ba tare da halitta ba tare da labba da haƙori ko hana shi aiki ba in ka kula su na da masu kawon guda biyu ne su da masu gudu ba su da wani aiki irin na gudu da ya amma idan ka zauna ko in ka kwanta awa sun gama aiki hannuwa kuma zamka kawai don haka da an ce ba a ɗauko komai hannun sun zama aiki wal aina idanu guda biyu in ka rike su su ma sun zama aiki to shi fa harshe har an kai yanzu misali ko ka mutu an kai an ka kai da shi daba in an ka zo ba an gama sallah ai an ba su dama in ba su ba da dama da ai sallah da kullum kana motsa ne za ce ma addu'a ce kai yana da shi. saboda an san harshe yana da wasu dama wanda ya iya magana tsakanin shi da Allah subhanahu wataala to don haka sai su hana ko addu'a ta yi to don haka shi ya ce dai ana magana da shi da ana ko da shi shi mai harshen tafiya ya kai ko ko zanne ko kwance a cikin jama'a ko shi kadai kai dukkan gaba da ɗan adam tana gajiya ta tsaya in an tsaye ta sai harshe kadai tilmu duk tilmu wujudi abinda a akwai yana aiki gare shi ka abinda ma ba a gani ba harshe na iya magana da shi to menene ba a gani ba abin a gani an san komai ne don haka misali abin da iya ta gani ga ɗan adam zai ce wani ko wani ko dogo ko gaje ko mai kuma da to shi ko abin da ba a gani ba menene shi wanda harshe ne magana da shi ne kaya don yanzu wanda baka ji bakin ka kan ai na wuri kaza da an kai ce a na ga kaza na ga kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk ba a ji ba a gani ba ka ga harshe yana aiki ka abin da an ka gani wanda akwai kuma yana aiki har abin da ma babu shi ne kaza shi da ga gidan ka ta shi shi ma harshe matsala ce ya tabbata yana yana tsayayya ga mahalicci ne Allah Allah ya ce ayyace ba a yi lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasalam yace ma mutane ne ku tashi a je birnin Aliya a yaki qalu inna hauna qalibuna kaza habanta wa rabbuka faqadila inna hauna qalibuna ka tafi da kai da wanda ya aiko ka ku sai ku yaki mu muna nan to kaga da harshe aka wannan bala'i duk wata gaba ta cikin ɗan ba su iya wuce wannan bambara amma harshe ya ce wai annabi Musa da shi da Allah sai ku yaki kuma shi harshe yana tsanna almahaluki da daga halitta yana tsanna ga annabawa yanzu ga waccan kalma wadda shi abul ashir ibn kilda ya ce a muhammad ya ce wai mala'ikun da muhammad ka magana sun sha tare ne to a bai shi da goma sha takwas zai yi magani sha takwas ko kuran sha gaba da su tsaro kan guda to kaga wannan da harshe ne isa da wannan tsaro kuma harshe yana magana ya samu ɓanna har da wani yau kacirar shi harshe ba wanda ya gaje don haka da alallahu alaihi sunan Allah ta mai jirgi guda shi kadai shi ne baki wani sunan da haƙoƙi kuma aka sa mai harshe da makulli na biyu su ne laɓa guda ga haƙoƙi ga laɓa watan da zuba shabar shabar da hantar dumbarin bakin sunan ture duka wanda maƙin shi ne harshe a sani harshe mai yawan haƙari ne ana isa da ɗan adam
وهديناه النجدين وهديناه النجدين sannan wani bangare alheri ne kuma ko kana kwanci bisa gaban matarka kana iya karanta abubuwa na qur'ani ko addu'o'i ko tafsiri ko salati kwance bisa gaban matarka kuma Allah baka lada har shiga da wannan namu bangare alheri ne shi ma kun ba da wa hadainahu al-najdain Allah ya ce mun shirya da dan adam annajdaini hanyoyi guda biyu dari ɗaya alhairi wa sharri ta farkin alhairi da na sharri ko wani Allah ya harga ɗan adam misali idan ɗan adam ya zo kasuwa ya yi kasuwa yau ya ji bai ji daɗi ba gobe sai canza don haka wacce ya yi amfani sai ya sa a kanta kaga Allah ya shirya da shi ta farkin mai amfani an sanar da shi mara amfani
فلقتحم الأقبة وما أدراك ما الأقبة فلقته رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة Allah subhanahu wa ta'ala ce falakata hamal aqabata wai to dan adam sun an ba ka irin wadda dama ta ga da kuma hawa shine jiyai da cikin dan adam yin kunnuwa ji na jiki kamo tusha da tunane da sauransu to wai ne zai hana dan adam da aka ba ka abubuwa da ala su kayan aiki kayan yaƙi mai yawa falakata hamal aqabata wani zai hana ka tsallake tsira'i na lahira tana da ranka al'aqabatu hanya da gudu ita ake kira aqaba to ni da har adam ya buɗa ma hanyar da ka ratsa dutse a wuce ita hanyar da ka ratsa dutse a wuce in an yi ruwa ko da akwai wani kohai wankewa ta kai amma masanin hanyar ko an yi ruwa ta wanke in ya zo zai gane hanyar da ya samu ke to shi ne aikin alheri wani ɗan adam zai yi idan aka zo lahira ko da jira'i wani ya kasa ganin jira'i to shi mai aikin kwarai wanda za ta aikin kwarai zai ga jira'in karara a jira'in ma ya koma mai gada ko ya koma mai mai kariya dama da hagu ko kuma jira'in ya zama jirgin ruwa a ya zama ruwa a aza mai jirgin ruwa ta kai tsallake ko kuma ya zama mai mota ko jirgin kasa ya danganci daidai yawan aikin alheri kai daidai yawan aikin kai alheri daidai yadda za ka tsallake jira'in don haka idan aka ƙare da waɗanda za su zama kamar masu tashi cikin jirgin sama ko motoci ko hawan dawaki ko masu hawan jakai ko kuma masu hawan tsirarin suna da rahe a suna tafiya ko kuma masu da rahe ko masu jan yanzu har a kai ga waɗanda za su ta su je tsire masu kumana to shi ne sai Allah ya baka shawara tun da ya baka dama iri iri ni zai hana da ƙetara da ƙetare tsirafi wa an ta hanyar kana da ranka kuma adreka me ya sanar da kai abin da ake kira mal aka bata abin da ake kira hanya ta kan ziraɗi fakko raka bata Allah kuwa wata ara ta shi ne ɗan tabawa ko baiwa man aka ka raka bata duk mutumin da ya ɗan tabawa ko baiwa faka an da ma jawo da ziraɗa kamar ya tsallake ziraɗi ne wani hanyar da rai don ita rayuwa a ita ita koyan baiwa ko bawa yana da kowace gaba wadda aka rai kai mai ɗan dukkan gaba da an da gaɓoɓin ɗan adam ya shiga ulwan za a ɗanta ma gaba ne a rayuwa da gaɓoɓi idan ka ɗanta bawa guda a ɗanta kanka wani ka ɗanta kan wancan a ɗanta kawarka wani ka ɗanta kan wancan a ɗanta sauran sassan jikin da ya an ɗanta sassan wancan jikin to shi kuma yin hakan da ka ɗanta ta yana ɗanta ka daga tsalle da kula ka annaka kula wata kula kamar ka tsallaka kula ne wa'anta hanyar da ranka kuma tunan duniya. To wannan shi ne fa'idar ‘yan tabara. Auda amu, auda amu, ko kuma idan mutum bai samu waccan ba, to akwai ɗan kusa, idan amun ciyarwa, kiyaumin a cikin rana zai masa gabatin ga ma'abucin yunwa. Don haka duk mutumin da ya ci da ma'abucin yunwa shi ma kamar ya ‘yan tabawa ne, wanda ya ‘yan tabawa kamar ‘ya'yanta kai ne, don haka wannan farla ce da martaba ta waɗanda suka ba da gudunmuwa ta abincayya ga mutane masu azumi, don masu azumi da wuri masu gabatin suna cikin yunwa. To kai wanda kai mafi kyakkyawan tanadi, ta ji abin da aka samu zonka, don haka wanda suka ba da taimako da gudunmuwa da abincayya kala kala Allah ya saka musu alheri, Allah ya ƙara musu himma ya ƙara musu kura. Duk wanda ya ba da wanda an ka sani da wanda ba sani da shi Allah ya sani. Don haka Allah ya biya mu. mu kuma Allah ba mu ikon kyauta muku niyya mu ci gaba da muku addu'a mu sa Allah ya muku bukatoci
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة shi bi man gaba cikin nan ma'abin shi yunwa wane ne daga cikin mu Allah ce yatima a samu maraya a yatiman bai na taurin alaƙatun wanda za mu ƙarfatun wanda akwai zumunta gashi maraya gashi kusa da kai akan zumunci an miskini ko kuma a samu talaka za a matalamatin wanda ya kasa a gwiwa a an miskini multifikan mitrali wanda ya kamfara da kasa ya fadari saboda tsananin bukata su ilmuhu da amar shi ke da sai ka ciyar da shi abinci to wannan shi ne shi ma yana daga cikin bangaren kamar ka'yanta mutum ko ka'yanta bawa
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالسعي وتواصوا بالرحمة ثم كان من الذين bayan haka shi mai yin ko kuma sifar ta zama sifar ta mutum biyu da mai yin da wanda aka ba in aka ce da mai yin da wanda aka ba duk ta gama min alladina amanu da masu imani don Allah ce shi mai yin ya zama ya yi imani don wanda ya yi imani ya zo lahira shi ne ake alheri ya amfana in mutum ya alheri a nan duniya ba tare da yana imani ba to duk abin za a saka mai lahira sai a saka mai shi nan saboda bai da certificate na samun sakamako a lahira kamar mutum ne ya tafi wata ƙasa ba da visa ba ba ba da kofar namu ba ya karɓe su a kafar yaƙi amma ba zai iya gudanar da komai sai a dunkule shi a dawo da shi in ma jirgin da ya kai ya dawo sai a ɗauko cikin wani jirgi na wasu mutane da ma a dawo da shi matsayin ya zo ba da izini ba to don haka wanda ya zo da izini lahira shine wanda ya zo da suka da imani la ilaha illallah muhammadu rasulullah to wanda shine wannan wanda aka certificate na shiga aljanna shi kuma wanda aka ba shi ma ya zama minal ladina amanu daga cikin jumlar wanda suka yi imani wa tawasaw bil sabr masu haƙuri masu umarni da alhaƙuri ala ƙasa da zalim Allah biyayya wa anil ma'aziyati kuma ai haƙuri ka asaba ma Allah wa tawasaw kuma zama suna wasitar juna bil marhamati da yin jinƙai alal halqi ga halitta wannan yana daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sifanta da cewa ma arsalna illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka sai don zaman karama da dukkan mutanen duniya ko ka sani ko ba ka sani ba ka amfani da Muhammadu kuma rahamani ta same ka in ba ka sani ba ranar alƙiyama lokacin da a shiga halin ya aka kasa wanda zai ta sama Allah ya rubuta a ceto ko a yasari aka gagara sai ya annabi Muhammadu ya zo ya ba da hakuri ga Allah ya rubuta ga Allah dama zai ce nan nan shikenan Allah ce a fa an yamma ka da kuka makaman mamuda irin ya rage a tare da ke matsayin da mutane alƙirzuwar jinni mutane da aljan na farko da na ƙarshe za su yabo da rage mutum jina maka wasu ma suna cewa ita da iyama an yi ta ne saboda a bayyana da girma a daga muhammadu alaihi wa sallam don allah yana iya yi kowa sakamako rai ba tare da ya san inda aka ba shi martaba ba amma saboda a gwada ma duk abin da ka samu na addinin musulunci na mutanen farko da ƙarshe ka same shi ne ƙarƙashin annabi Muhammad inda manzanta annabi Adam ko annabta annabi Ibrahim ko annabi Nuhu tana maganta ma al'ummar su wani abu lokacin da aka kasan musu aka ce to annabi Adam kai ne abu bashir ka tashi ka cece mu wajen ubangiji to inda annabta da suna magani ba sai an gaba da annabi Muhammad ba da sai ya tashi ya ce to ya ubangiji waɗanda mutane duka iyana ne Allah alfarma ta da matsayin da kamman Allah ka yaye musu to da ba matsayin shi bane matsayin annabi Muhammad ne shi ma dan aiki annabi Muhammad ne sai ya ce a ƙara gaba a ita ina ga mu aka ga annabi Nuhu aka bada annabi Nuhu yace shi ba ku yi gaba ina ga mu aka ga annabi Ibrahim aka bada ne yace ayi gaba ina ga mu ce ku tawai annabi Musa ina ga mu ku tawai annabi Isa ina ga mu ce ku zance wurin annabi Muhammad to idan an zauna annabi Muhammad alaihi wasallam shine da yake wani annabi annabi annabi wannan kalmar matsayi na da ni Allah ya ba mu لكل نبي دعوة المرسلات وأحمد يبدو في الشفاعة من القرآن وفضله النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا قوة يلا الدعاء يا مولى ما الدعاء بين الدنيا أما أن محمد عليه الصلاة والسلام يا شيخ يا قوة كاش الدعاء وزي أماني يتبدل أنا القيامة kare ranar kama ba za ta ga al'umma da suka daga a zaka gani da dukkan mutane da aljanu na kwakwa kama ba shi daya ba wai su ba hammala ku don ranar kiyama mala'iku kan suna cikin tashi hankali don lokacin da aka ce a kai a jawo ta jihar na mace ba a kunci sai ta ce to lahiya aka ce ba a sani ba to cewa ba a san abin da ta aka kiran ta ba ita ma ta koma ta tsuke ta tsuke saboda tashi hankali da ta ita za a sa ta yi alƙalanci amma hankalin ta tashi ta koma kamar ɗan kunko ya ɗan ƙarami to ka ga kenan ranar kiyama har mala'iku suna cikin tashi hankali amma annabi Muhammad alaihi salatu wasallam saboda dama da martaba da matsayi da Allah ya ba shi kadai aka kasar da shi ce alalaha alalaha alalaha ni adda wannan matsayi ni adda wannan matsayi
أولئك أصحاب الجنة ulaika masu wannan sifa ma'ana waɗanda ke ciyar da marayu waɗanda ke ciyar da ke umarni da a yi haƙuri kada fara Allah masu haƙuri akan jarabtawa masu wasici da jinkan juna Allah ke ulaki masu waɗannan sifofi ashabul maimanati su ne ma'abuta ɓangaren dama wanda Allah ke ba ha'ulaki ilal jannat wa la ubali waɗanda duk abin da suka yi suka iko ne aljanna za su kai
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا suka wai suka kaji shi da Allah aka magana cewa bi imani suka ce a'a in Allahumma in kana hadha huwa al-haqq in dika fa sai Allah ya hida kabira sama awiti na bi akan alim masu mai da ma Allah martani wa'anda suna ganin kamar shi Allah ma babu shi ko kuma Allah ya musu talala suka dauka a Allah bai iya ba saboda talalar da Allah subhanahu wa ta'ala ne sai suka kajince da ayatina ga ayoyin humu waɗannan ashabul mash'amad su ne yan hagu waɗanda Allah ke haƙula ilan nari wala ubali waɗanda duk abin da suka yi ka son su a waje na shine makoma wuta alayhim na عليهم نار مرسلة na rubuta da su kullum da wuta wanda aka shekara dubu saba'in ana rura ta ta koma baki irin aka shekara dubu saba'in ana rura ta ta koma jajawo aka shekara dubu saba'in ana rura ta ta koma kamar laka aka jawo tsaure aka rufe to wannan wutar da Allah ce narun mutu da su wannan kullum da wutar alayhim ta zaba da gare su
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
Kuna ke nan mai maganar rana, wata Allah ke rantsuwa da rana, makiyatu an sauka da ita makka, wa ayatu ha arza hamsa a kai ayatan aya goma sha biyar. Bismillahir Rahmanir Rahim wa shamsu ai azamar jariri da shamsu mai girma shine Allah yana rantsuwa da rana wa duhaha da hancinta ai dauha shine hancinta wal kamar Allah na rantsuwa da wata idan talaha in ya biyo ai sabaha ya biyo rana kariya inda gubira mai kullowa waktin faɗuwar rana wannan hari Allah yana rantsuwa da yinin rana idan jallaha lokacin da ya yi ta jin ba da ɗaukowa hasken wallahi Allah yana rantsuwa da dare idan ya ga shaha lokacin da nan zuwa ayyuka tiha ni mulmati ya lulluɓe daren da duhun dare wa shamsu a wata ma Allah yana rantsuwa da sama wa ma banaha da abin da ya ci da saman da ita wal ardi Allah yana rantsuwa da ƙasa wa ma qahaha da abin da ya ci da saman da ita wa nafsin أنا أنا رب هذا نبل أين يكون ذلك النار مثله وما سواها بعدين ديري كان شيء أي تلك التي أوجبها بقدرة الله يفعل الإنسان أدم رأيك الإنسان أدم فألهمها كما الله يشمها متى وشورها سلم هيا بنا وتقواها بسلم هيا قرآن الله معناه بينها بين لها طريق غير هيا الشرك ran da Allah ya kimsa sanin hanyar kwarai da kamar a harar takawa an jinkitar sarwar Allah daga baya aka ce ku tura ha wata kawa wanda a takawa ita aka alhakin a hanyar da za amma saboda ayatul kufin ayi kiyaye kanun ayoyi wanda ke karewa da madda ko alif to shi yasa aka farta da mawajin kujuru shi ko yana da takawa akwai alif ƙarshe shi kuma zuru babu aliyu ƙarshe babu ya to za saboda kiyaye wannan ƙa'ida ya ka je ke sassa gaba ne ya ka ce barha ku zura ha wata gaba ha
قد أفلح من زكاها jawabin kasali jawabi na amsar wannan rantsar da Allah ya yau Allah ya ce wallahi man zakkan namsa don mutumin da ya tsarkake rai wallahi kada Allah ya rabanta man da saha وقد خاب من دساها wanda nan kwana shi ne man da sa'a wanda ya kirki rayuwa ta bilmasir sa'o wa daftaha ai daftaha ya kirki ta da bilmasir da sabon Allah alhaba alhasura wannan mutum ya tabe
كذبت ثمود بطغواها da kamar ba da misali ya ubangiji menene wanda a birki rai cikin ɓanna ko cikin sako ya kace irin abin da samudawa suka yi ma Allah annabi salihu da Allah ya aiko shi ya zo sai suka ce to sun yi da sun imani amma da sharri ni a sharri suka ce masu to za a nuna maka bukata ka san dukiwa ne ce na san to mu kai gaban mu ka roƙi ubangijinka ya sa wannan dutsen ya haihi kaguwa wannan dutsen ya haihi kaguwa kuma gaban idon mu wannan taguwa ta haihi kaguwa irin ta sannan ita wannan taguwa uwar ita kuma ta rinka zuwa tana tsayawa gida-gida muna saƙon nonarsa illa sai hakan ta samu to mu ko za mu yi imani da kai annabi sallallahu alaihi wasallam in an yi za ku imani kuka da zuciya to akai addu'a Allah ya da zuci ya haihu bayan ya haihu taguwa shikenan take taguwa ita kuma ta haihu iya shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya to ga doka hadihi naqatullahi lakum aya wannan taguwa dabba ce ta Allah ba ta hawo ne aya ce da kun ka roƙa kuma Allah ya kawo laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum to ga doka rijiyar guda ta gari wadda kowa ya kai amfani da ita duk wanda ka san amfani da ruwan yau da gobe to sun yau ɗebe su gobe ruwan da sun ka yau don nata ne ko ta yini guda ita ta yini guda su suka ce to ba da yi anyar aka kama su hiya zan daɗi kamar tiya za ta nare ran nan sai sun ka tashi wai a muka bari ɗan talika guda ta hana mu shaƙar shin wanda bai da tuka ne ko wani zuba ruwa na gobe a zai yi da su shi ke zai sanar cin lura to sai ƙuddar ɗan salamu wani ɗaya daga cikin wanda ake kira a shakalɗaun ya zo suka haɗa shiri wajen mutum tara suka yi din na kashe wannan taruwa to bayan sun kashe shi ne Allah ka ba da labari Allah subhanahu wa ta'ala ce kan zaba ta nuru da gawaha sai samudawa suka sare wanta annabi sallallahu saboda ƙetar iyaka ai bi goya ne saboda shishigi idan ba a ainihin ba a fa'asar awalina mutumin da ya kowa tsaya da tatsewar lahira a cikin mutanen farko in ba a sai ya zamuro ai a fara ya gaugauto shi ne kuzar ɗan salihu a ƙarin nakata sai ya soke wannan taguwar
فقال لهم رسول الله ناقة الله وكبرها فقال لهم رسول الله رسول الله صالح annabi sallallahu alaihi salatu wasallam lokacin da yayi addu'a dutsen ya yi taguwa taguwar ta yi taguwa sai yake muku ga taguwa ta Allah udruku na ka tallahi ku batta wasu kuya wasu kuya da shan ruwan da nayi guda wa turbuha fi yawmiha shanta nailinta wa kana laha yawmun wa lahum yawm su aka yi ni guda ita aka yi ni guda
فكذبوه فأقروها فأنزل عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوا sai suka ce ya za su bari ɗan talika guda ta hana su shigar sai suka karanta annabi salu a fi qaulihi zalika a cikin cewa fa baruha ta kulki arlillahi ku batta ciwo a bayan kaza fa aqaruha sai suka kashe ta da umarnin sauran mutanen gari li yaslama lahum ma usulha saboda ruwan da suka sha ya koma na su kare fa damdama alaihim rabbuhum rabbuhum ubangijinsu damdama alaihim ay tabbata alaihim al'azaba sai ruhunsu da azaba jizan biyan saboda lahin da suka yi fasawaha aka yi makasar su lebu ai ammahu aka gane su da hada azaba falam yanfalin minhum ahad wani bai kuce ma wannan azabtarwa ba
فلا يخاف عقباها shi kuma Allah subhanahu wataala wanda ya gama su da wannan bala'i fala ya hafu ba ya jin tsoron uba abin da zai zo daga baya ka san idan mutum ya yi aiki na aika aika to dabba zai fi tunani wani ne zai iya biwa baya shin za a kama ni za a hukunta ni za a lara gare ni to shi ban da Allah fala ya haƙu ba abin da zai biyo baya Allah bai jin tsoron komi gare ni wala ya haƙu ahadun Allah bai jin tsoron ahadan kowa ya ƙoma ya nubu har an wani ya ce a biya shi biya waɗannan mutanen da aka kashe
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سورة الليل سورة كلام من مجال الجليل مكية آية وكذلك مكة وآيات آية إيدي وأشهر آية آية بسم الله الرحمن الرحيم والليل أقسم الجليل بالليل سيكي من جرما سيكي الله ولا إن يأتى تبتا ولا بام يشبه الزمي لا يسأل أما يسأل أقسم ينا رنسوا لأبين دي كده ما سألوا بكيكو ناشي الله ينا رنسوا تدري إذا يكشى إن يأتي كجزء المسي يدونه ما يلل كل ما بين السماء والأرض ما يلل جاء من كتشان سما الجبل wannan hayari Allah yana rantsuwa da rana idza ta dalle in ya yayi rana wa ma halaka zakara Allah yana rantsuwa da abin da ya tare ta azzakara namijin ko wani namiji wannan sai da mace ko wace mace alladhi halaka min zakara wanda ya halitta daga namiji wa unsa da mace adam wa hawa shi ne adam da hawa au kullu au kullu zakarin ko ko dukkan namiji Allah yana rantsuwa da shi wa unsa da dukkan mace الجواب جواب ولا رضا والله إلا فعلكم كيف وانتم أدم لا شك والله يا من بنتا وكنتم كنا جينا وكنتم كنا روشي وكنتم كنا بارش وكنتم كنا آلش وكنتم كنا جزاري كو الله وكنتم وزاري كو الله وكنا جم أمري وكنا كنا أمري haka haka dai abubuwan suke Allah da rantsuwa da wallahi ayyukan ƴan adam na shirke ya bambanta مدربة أعماله أيضا ثم بمبنى فآمن من جنة أقول لك أيك قولت أباس الجنة الآن بغيرها وآمن للناس أقول لك أيك جيش جاوتا بالماضي يتبع وصالة مع الله سبحانه وتعالى فأما من أحبى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى Allah subhanahu wa ta'ala ce fa amma man ata haqqan Allah duk wanda biya haƙƙin Allah Allah ya ce yayi Allah ya ce ya bari ya bari Allah ya ce tsaya layi kaza kada ka tsaya ya tsaya nan to shi ke nan wata Allah kuma ya ji dokokin Allah abin da ake yayi wasa da kabin hudura kuma ya gamta da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ita ake kira al-hudura wanda abin da zaka kira al-hudura كنت أرسلنا الجنة أرسلنا الجنة أرسلنا لا إله إلا الله ثم نبات ربه هو أن يقول كلمة لا إله إلا الله إذا تشاهدنا بذلك تجد الشيء الذي يوم لا شيء الجنة وذلك كل مثل الذي يقول أرسلنا الجنة فسنيسره من الجنة ذا أصوى كلمة كلاما إلا الجنة الجنة
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa amma kaga man bace wanda ya ibada abinda aka ce ya bani haƙƙin Allah wanda da na an sawabi ya wadata ce bai buƙatar ladar Allah ya wadata ku sai ku yi in ma an gasa ba annabi masu aikin kwarai a ɗaura wani kayan masu gina ne aljanna ne mu an ce za a kama gidan wuta to tun yanzu a kawo ta muna nan muna jira wakan zaba bin mutuna ya ƙaryata da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah to masu irin wannan irgili Allah ke sakamakon su fa kamiyar sirri za mu san wa tsoron ainihin halittu mu ne ta bi min kura da shiga annar wuta ita ashabu wa ma yuqni an malik وما يغني عنه ماله إذا تعدى malu malu wani dukiyar mai dukiya wanda bai yi imani ba malu ne an malu dukiya ne ba ta yi imani idan ta rasa in ya gangara ma harkar ai la yin farul malu dukiya ba ta amfani idan ta rasa ai ta tsara da gudu lokacin da mutum ya mata kuma ya wuta ko kuma kar idan ta rasa ya an daura mai kamar an gangara an fashi cikin kamar na'am na'am abinda aka banka ranar kiyama dahar kullum da abin da kake karkarin tarawa a dahar tsawon zamani kullum dukkan zamani zane zure da za a naɗe ka ciki sai turaren da za a sha malikawar kuɗa da banka duk abin da haka tarawa da kai banki da kai banka ɗaya a kai a kai ƙasashen waje a jinni duk abin da haka zama su gina rijiya a turure to duk abin da aka tara abin da aka ka ciki zane zure wanda na- za a ɗaya sai ko turaren za a yi yawa ma wannan zanin naka ba a sa ma wani abu wanda za ka tara shi lahira su gudu ko ni ka tara biyanka da masoyanka ba su yadda a jefa wani abu cikin dukiyarsu don dukiyar ta zamu zamu da zama an ce za a ɗauka wani abu ta shi ba ya ɗauka wani abu ya rubu da shi shi ba to ni da wani shi ai ba su da koni can ka ga kenan ɗan uwanka sun san abin da ke tarawa bai ma amfani can kuma kayan nan za a tarawa nan na ku ne ba na ka bane ba sai da ko ai kada ga a jefa ma cikin rami ba to shi ne aka baka nasiha ana wada ana ma tani ana ma tsara nasihuka rabon wada an naka min ma ta mu na abin da duka tara a tsara da kawai zamani kullahu duka rida'ani zare duro kuwati ma da za a nade kafi ma shi wa hannu sai su yi da shara wa da wani kawai kaga da dan adam ba ya da kawai cikin dukiya sai sai ne kamar kyau wata rana manzo Allah ya dawo wata jana'iza fakkar sai ya tambaye shi wannan aiki da muka aikatawa ya rasulullah shin wai gashi an ce rufi'atul aqlam wajen fadin suhu an rubuta abin da an rubuta na abin da za mu yi ko ko abin da an kai kuma alƙalamin da an ka ɗauke daga dukkan bushe ba a sake ba wa kiman amal to ya rasulullah in mun yi aiki ya fara da tun da can ƙarshe dai an rubuta da kowa inda a makoma ne amli shaɗin yin shau ko ko akwai wani abu wanda a kirkirowa daban ban da wanda an ka wasu na cewa an gama sai ce a'a ko kusa dama aikin da aka yi ana yi ne lishaɗin don abin da rufe abin da kalamu an riga an ɗaga alƙalami mai rubuta ya ɗaga alƙalami ya riga ya rubuta ya ɗaga alƙalami kuma bai dawo kuma takardar ta rushe sai sai ya ce to shi ke nan ai ya zula ke nan sai mu dogara mu kuma Allah shi ko in ya ga dama an riga mu ya aljanna ya aljanna in kuma ba haka bane kuma ba haka bane sai an gane shi mashi a a ba haka Allah ya tsara ba shi Allah subhanahu wataala yayi abin da kan ji an wani haka ne take da amma kuma shi Allah ba haka nan zai dauka mutum kawai murƙusa wata ba ko ya kai shi aljanna sai an auna don mi don Allah ya bayyana da dalilin da yasa za a kai ɗan aljanna aljanna ga wanda za a kai kan wuta wuta ba haka nan bane kawai za a kai mutum gida ne sai an gwada sai aka zo tana gwada da an gwada shi kai sai a gane inda za a komi mu ya sarar an saboda shi da abin da aka halicci mutum don wannan abin to fassara ni an fassara shi ne shi duk mutumin da Allah ya yi da arziki da amal ahli ta'ala sai a sauwaƙe mai aikin mutanen kwarai wanda ko ba an yi aiki a ba mun yi kyakkyawa ƙarshe gare su ba sai a kore mai aiki na aiki ɗan ta'adda in ba haka ba bai yiwuwa ɗan adam irin ka kana ci kana sha ka san daɗin rayuwa ka san hutawa ka san daɗin ta kuma ka ce za ka raba mutum da rayuwa ce ko ka raba mutum da hutawa ce ko arziki ne ko mai kama da haka kuma shi kenan kai wannan zuwan na shi da zaman ma abinci kuma haka ne kwace to in ba an sauwaƙe mutum wani abu da kan ba na amal ahli shaqawati haka ba za ku taba samgoda da ɗan adam ko da ba duniyar lahira kawai ɗaya haƙƙin mutunta ɗan adam kadai ta ta da hankali ta san daɗin rayuwa ta ga wanda kake haka wancan yake kuma kace za ka sarrafa shi ka jiwa da shi daga abin da ya saba zuwa ga wani abu wanda ko da bugu bai ɗaya wani abu da kai wani bayan ya ga a kashe shi da ake sai an ce a kashe wannan bala'i to kuma ka yarda ka kai mutum da wannan bala'i ka san in ba morewa ta Allah haka za a wato waɗannan ayyuka da muka yi cikin tambayar ka sai da ayi to sabbi ne kwanani ne waɗannan ayyuka da muka yi shi ko raba an riga an gaba tun da kai akwai wani ɗaya daga cikin waliyan Allah yana cewa ni ban bauta ma kowa ni da zan samu yadda Allah don da bautata. Kuma zan saba zan haɗu da fushin Allah da saba wata. Yani abin da gari. Imam Kadimani. Ya abin da gari yana bauta ma Ubangijin da da yarda sai da hushi ne ko ko yarda sai da azaba sai ko rahama sai da azaba sai Kadimani sun riga sun daɗe. sun ɗan adam bai aiki ba. To waɗannan ayyuka mene ne fa'idar su shi ne ke alama sun faɗar alama ce kawai. mu za mu gano man wufi da amal da hari duk wanda an kawo ka kare aikata aiki na kwarai yana daga cikin amal da hari zai ka daura haɗa kai wani da masallaci da gama sallah yana koma gidan da Allah a shirin sai ta ba da labari saboda ni wufiƙa an mai ka kare da amal da hari zuwa a kwarai ko kuma wallahi ai da wani ya rasu duk gari ko kuma duk shiya ko duk gida ya barkace wani ai Allah bai saka mai gari ai yanzu wani muna fara yana aljanna ne kawo haka wakil da amalin da hayi an ba shi kasarin aikata aiki na kwarai kisa da ba wai aikin bane ya zama mawarin arziki ne arziki ne tun a zanne rubutacce ne amma yanzu aiki ne nuna wa sai malaji da tabbani saboda ita sa'ada ta riga ta gabata kuma aiki wanda da aka yi ƙarin baƙo ne in ka ga Allah ya hore ma aikata aikin kwarai Hai, da bi ta baka fil alam. To shi ne alaman Allah ya ma gidan kwarai can ƙarshe. Shi ko in gaggara a cikin aika na asha, to shi ne an manu ne cewa Allah ya ma mugun tabi a ƙarshe. Allah shi ya biyo.
صدق الله العظيم
sassana wata tambayi ce shi yake za ku zama da fatan ta sha ruwa lafiya Allah shi ƙara mata lafiya yake ne ne ya hukuncin masu da mijin da ya saki ta da wata guda saki ɗaya ko kuma saki biyu to sai Allah ya yi mamu da rasuwa za ku ta malam ne ne hukuncin yaronta da kuma ishe su za ta yi
a hukuncin shi ne za ta gaje shi don warzaɗiya ta kan zaunaci warzaɗiya ta kan zaunaci ita matar duk da aka yi na fashe da shi kamar matar aure kamar matar kashe ta gida don yau ya ɗaga da kashi kamar ita ko da ba ta yi zai dawowa ba ko dangin ta ba ta yi zai dawowa ba sunan ta ba ta kashe don haka za ta gaje ka sannan kuma yanzu a abinda a iddata a ƙasar ajamani a ƙasar ajami za ta yi wata uku na idda ko na warko na saki to sai ga mutu a kano sai su ɗora su shiga da zarcewa zuwa da idda wafati shi ne ma'ana a ƙasar ajami za ta zarce zuwa idda wafati wata hudu da kwana goma kuma abin da ke wajen baya ya roshe idda da ke wajen baya ta roshe
ɗaukar wannan sunan wani shekara uku kenan yana zaune nan a matsayin gudun hijira. Duk lokacin da ya tafi ruwan sama yana itarwa can kuma yana itarwa nan. Za mu kuma da yaya hukuncin yake.
a wanda hali haka ya kama shi da shi da zakka wadda aka gari duka hukuncin su abin da aka bukata inda kake gani na dindindin a inda ka samu abu nan ke ba da zakka ita ka'ida amma idan kana da wasu mutane waɗanda suke a hawali mai bukata ga inda kake nan zanne to sai ka zartar mai yawa ka kai can waɗanda suka yi lalura sai ka ba su wannan zakka can to ita ma kiyasi ita ma da ka ko wani idan kana da kana da wani wasu dangi a wani wuri wanda in sun yi bukata to ka ba su mani kaso na cikin zakka ka ko na iyalin ka amma duk inda kake to nan zaka ba su zakka ne da kai saboda ka zama kan wannan gari to amma idan kana so ka ba da wani abu ko ka kyautata to wannan din kai ba illa ba amma in ka ba da guda ta isa in wacce ka dauka tarika in wata ɗauka tarika saboda shi dan gudun hijira bai da gari tabbatacce in rana ta yi ɗan garin ƙaura ne in dare ya yi ɗan garin ƙaura ne in rana ta yi ɗan wancan gari ne to ka ga can garin su ne kuma nan ma garin su don haka ko ina na baya ta yi saboda wannan huska amma dai waɗanda suka yi bukata idan ya ba su ta'ida
Yau da nawa ya halatta da mai shayarwa da aka azumi.
in ma akwai da zuwa ya wajen su aka yi in za ta cuta ma'ana ɗanta zai samu matsala to sai da aka azumi su shiga da shayar ɗanta in azumi ya wuce ka ranka ya sa samu dama
Allah ta tara kai. Wannan kuma Allah ce da da ita ce za ta kuma da tana godiya da addu'a ta da kuma maganin da na hulɗa da ta shayar da wata aka azumi ba. Yana da yi su ana neman da ari. Mahaifiyar wala ari su na wuce aya ta ji da shi ta yi. Allah ya kara mata mutunci da gayan halitta. wannan ma malam suka ce da fatan ta sha ruwa lafiya ina neman addu'a ga yaro su Allah ya shirya shi kuma yana tafiya unguwa ba a kira shi ba a kira wanda Allah ya kare masa lafiya shi kuma Allah ya ba shi abin da yake nema ya shirya shi neman da abin da yana da na na Aisha naira ɗari suna neman da Ali Allah ya ba su basira da karatu ya samarta ma iyaye da kakanni idan wada naira ɗari biyar yau mahaifiyar mahaifiyar da aya na wasu ciki da shekara ce Allah shi ta bauta mata kuma Allah ya kare shi hafi ta wurin ta. Ibrahim ya wanda da rutu kamar kullum yana neman da ake waɗanda bayan Allah Allah shi ta bauta mata. Idan da an yi laluri shi ma yana da rutu yana neman da ake waɗanda Allah da aka saba roƙon da Allah shi ta bauta mata. A wurin da ayyana ya aiko da kalmar Allah ke cikin mubarak da biyu. Yawan ya ci yana hamsin Allah shi ta fata wa mahaifan daga malam mai hoto da nufar hadini da alimar hadini. Kuma Allah ya shirya masa yanayin su na babu nufar naira hamsin yana neman du'a. Mutaka ya aiko da kalmar Allah shi cikin gaskiya da huta. Allah shi ba ta lafiya. Wani ba Allah naira talatin yana neman du'a. Yanzu mai nuna ya aiko ne yana gani Allah shi kara kuka mai tsatsar shi ya kara wa da aka garbo lafiya kuma ya zama da kasar lafiya ko ba da yana gani ya kara mahaifi da mahaifi ya shi ba Allah ne ya san Allah shi kamfanin da ya kara wa liban malar su ya kara ma kwarto. Allah ne ya gani Allah shi kan da ya yi lafiya mata da gani da sabar shi aiko da sarkuki Allah shi ya da bukata wani yana gani yana neman du'ayi Allah da ya kan waye san shi. Jamilu mai nika injin ɗan kwari ya aiko da sadakar naira ɗari yana neman da wari gaba Allah da ya saba mutuwa Allah shi ya da bukata ya zafarta musu. Ya yi naira ɗari Allah ya zafarta mu ba mu sanu. Ya mai biyu za aiko da sadaka yana neman da wari naira ɗari ku Allah shi ya kan bi kara da kimma da safara da sauransu. Allah ya gafarta musu wani yaro an aiko shi da sarka ya kawo ana neman zuwayi Allah shi ya da bukata a shari naira ɗari yana neman zuwayi Ibrahim naira dan Allah shi gafarta mu baba Amur Sauko shi kuma Allah ya kare shirya shi. Hajiya ta kara aiko da naira ɗari Allah shi kan hajiya mai ro da girma da girma mai goro da kwazo mai yau da sauransu Allah shi sauransu. wata bayan Allah naira talatin tana neman du'a'i wani ba Allah naira ɗari yana jin hanyar Allah ya kai shi lafiya zai shi abu Allah ya kai shi lafiya lege da abu da naira ɗari Allah shi gafarta mai mahaifiyar su ya kara mahaifin su lafiya da mutum naira hamsin yana neman du'a'i Allah shi kan alhaji umaru kansa alhaji umaru kansa to haka na ta mutu naira hamsin Allah shi kan alhaji umaru kansa to da matar shi kuma ya zaɓa kama aminu ko wani kasuwa sai ya zaɓa kuma naira hamsin Allah ki ji kan jirgin su kuma Allah ki ƙara ɗaukaka a wutakar da kasuwanci bayan jira motoro kan mota naira ɗari Allah ki zaune da Najeriya lafiya shi kuma Allah ki ƙara bunƙasa shi kasuwanci shi a saman manzon Allah wata da Allah naira ɗari Allah ya yi masa ɗaukaka Allah ya maka yayin da mutum ya yi kuma Allah ya kara masa albarka. Yana talatin Allah ne yawan da ayi wani bawa Allah ne yana da yayin da muka zama Allah ya kara masa gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya kace da ya yi kuma da yana neman du'a Allah ya kara dauka shi. ji kan mana kuka da baba Allah ya ta kawo ana neman addu'a da Annabi Ibrahim ta mutu da kara da babu lawoyi dan dauri da Alhaji Umaru Tatta da Malam Bala Sarkin Allah ya kara muku lafiya. Duka waɗanda ba su da lafiya ba za da mata Allah ya kawo su. Musulman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an ga lafiya. Allah ya ba su lafiya da alaihi sallam da barka. Duka waɗanda ba su lafiya a cikin wanda zama Allah ya ba su lafiya kuma ya wanda ba su lafiya. A yi salati goma goma da annabi.
Allah ba da ya kuma da ya. Allah ba da ya kuma da shi da lafiya. Allah ya kawo da mutane da lafiya. Allah ya kawo da mutane da tsara. Allah ya kawo da mutane da tsara a jama'a da duniya. Ko duka da shi ko juma Allah ya kawo da mutane da al'umma da rashin kanci da tsara. Ayoyin da ke sa a jama'a da kadarorin da wasu ne kuma ta samu Allah shi da rani da matsalwa. Kuma da ya kuma. Allah ya kawo da lafiya. Thank you. Thank you. إنا أعلمكم كفر لا تشركوا به ولا إنا أعلمكم كفر لا تشركوا به ولا karanta ayoyin da kwanci wani jama'a da cikin tsarin yawon al'amura ya Wani jirgin Allah ya wasu wani sa shaɗa musa a wani cikin al'amuri ya wasu ya ayatul kursi da kajja wani ajiyar cikin da aka babu da ya ayo ولله جبار الجلال جبار الأرباب من شأنه آمين
لما شرع الرجال كما تنظر أنت تكفى على بطل ربي على بطل ولأعقاب المسلمين وتوى على خارجة لما شرع الرجال
أنا سبع أدور إلى أنا سبع أدور إلى الله أدور إلى Thank you. على قول النبي والرسول فهو تعالى يقول أن وانا لا تكلم طبعا ولا تكلم علينا اسم تماما طبعا ولا تكلمنا ولا نبي وأن أبونا فرمنا عنك أولينا وأن
وقد ذكرها الجرعة ما كان يسمع كان شرط آية الوجود أشار إلى بعض الأدلة فأنا أعلم ذلك فأنا من الوجود على الأشر على ذلك وجلاله اللهم نسألك بأنك يا الله نحياك يا رب نقولك يا رب نسألك يا رب نسألك يا رب نسألك يا رب نسألك يا عليم نسألك يا عليم نسألك يا عليم نسألك يا رجيم نسألك يا رب نسأل أنت الأول كل هم فيوم عليك يا سليم يا سليم يا كريم يا رجيم يا رب كل شيء وما Thank you. Thank you. يا علي يا علي يا علي يا علي يا من هو الحي يا المستشفي لك ما نفعله اللهم صل وسلم على محمد يا رب صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب الاسلام والمسلمين يا الشيخ والمشركين يا رب العالمين وعلى سبحانك يا رب العالمين وعلى سبحانك يا رب العالمين